من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ciza da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau wata na musulunci watan jimadin al'ula yana da kwana shida karin hijira yau 444 talatin daidai ga watan 11 miladiya 2022 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamurikafi bypass a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mana sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin sali al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a lokaci irin wannan idan masu bibiyar musamanta ba a darasin da ya gabata karatu ya kamu ƙarshen alwajibatu fi salati bayan ya yi ashirut walwajibat abubuwa wanda suke shar'anta suke zama wajibi cikin sallah har in baka yi su bato ana bin ka bashi sai ka dora sai ka biya bashi da sujudu sahawi sujuda ta kabli ko ba'adi to wannan su ne hukuncin wajibat a cikin sallah duk mun ji abin da malaye karanto har zuwa tasbihan ruku'i da tasbihan sujada da sami Allahu liman hamida da faɗin Allahumma rabbana lakal hamdu duddai da abin da ya kama da wannan to yau insha Allah za mu tashi at-tashahhudu al-awwal wa jalsatuhu zaman tahiya tahiya na farko da zama domin ta wannan kuma shine darasinmu na 69 a wannan littafi zaman tahiya na farko tahiya na farko kai da zama domin ta an fahimta a ƙarshen shafi na 167 maliki cewa shi ma tahiya ɗin da zama domin tahiya na farko iya cikin wajibat ma'ana idan ba ka yi tahiya ba ta farko ko zaman ma ba ka yi tahiya ba ba ka zauna ɗin ba to wannan wani wajibi ya sare a cikin sallar kake amma bai samun tuwa ko sahawi rabkanuwa ta saba kai wannan zama ba to abin da ke kan masallaci mun karanta cewa idan har lokacin da bai tahiyyar nan ba ya meki tsaye hannayensa sun bar ƙasa to ko ya tuna ba zai dawo ya zauna an gane da ke ko ko da ma mu suna subhanallah subhanallah in dai har hannunka ya bar ƙasa to ba za ka dawo ba sai ka kammala sallah tsaf kafin ka yi sallama sai ka yi sujudar ƙabli sujuda guda biyu a zaune sannan ka dawo ka daidaita zama ka yi sallama wannan shi ne hukunci amma in hannunka bai rabu da ƙasa ba aka ma subhanallah ko katina za ka iya dawo ka zauna an fahimci wannan to wannan iya cikin wajiba da ita tahiyan da zama domin ta duka suna cikin wajibatu fi salah wanda idan ba a yi su ba to akwai sujada da ake dora gunda aka samu mantuwa ba a yi su ba na shida su'alul magfira marra marra roƙon Allah gafara cikin sallah ko da sau ɗaya ne shi ma idan baka yi ba ana bin ka bashi a fahimtar malin a wannan littafin kaga sai sa su layi ɗaya da mantuwar tahiya da mantuwar tasbihi da mantuwan kabarbari matuƙar ba kabar harma ba ce to a wace gaba ake roƙon Allah gafara a cikin sallah ha yawa baina sujdatai idan kai sujjada na farko ka dawo ka daidaita a zaune kafin ka koma ta biyu to tasbihin da ake a wannan zama shine rabbi gafirli rabbi gafirli wa rabbi gafirli wa rahamni wa afini wa hadini wa jiburni wa rzuqni wannan tasbihin ake a wannan zaman da ake fahimtar malam anan shine duk abinda ya tabbata daga manzon Allah ya aikata ko ya faɗi wani tasbihi a cikinsa a cikin sallah to iya biya wannan abu matsayin wajibi man tashi ko rafkanuwa ba a yi shi ba to iya ganin wani abu aka tauye na wajibi a cikin sallah sallah ba ta cika ba har sai an yi sujjada da ta ɗore ta cike wannan gurbi an fahimta wannan fahimtar sa kenan saɓanin wa'ansu daga cikin malaman fiqihu kamar an kamanta tasbihin ruku'i ko sujjada ko wannan tasbihin baina sujudaini wa an su malaman fiqh sun ce ba za ka yi sujjada a gun ba an fahimta ka bar dai wani abu wanda sallaka ta samu na kasu dai amma a fahimtar malam usaimin da sauran malaman hadisi to barin waɗannan abubuwan da sunna ta tabbatar da hadisi manzon Allah ya faɗa abin da za a faɗa a gun to suna ganin wajibi ne ya saraya kuma in wajibi ya sarai sallah ba ta ba sai an yi sujjada sahwi ko bai jona da kyau kun ga musamman ita wannan gabar ana yawan samun matsala domin zaman da ake tsakanin sujada guda biyu wani lokacin zaman ma baya baya samuwa mutum in ya dagowa yake komawa zaman sunna ne hakanan fadin tasbihin cikin zaman hima sunna ne idan zaman bai daidaitu ba kuma baka yi tasbihin ba to ka bar wajibi ana bin ka bai sallan ka ba da shiga ba amma yanzu da wahala ga mutum ya yi sujida ƙabli don wai ya manta bai wani a tsakanin sujida da sujida ba an fahimta to kuma a fahimtar malam wajibi ne wajibar fi salati idan ba ka yi su ba to ana bin ka sallar ka ba ta cika ba Allah ya samu gani shi ne su'alul magfira marra marra haza huwal wajib in ga abin da malam ya bashi ma matsayi kenan waje wannan wajibi ne ba haza huwal wajibu sadis min wajibati salat wani shi ne wajibi na shida a cikin wajiban sallah an fahimta tasbihi tsakanin sujadan farko in ka dawo ka zauna ka yi tasbihi kafin sujada na biyu afuwan kai nemi gafaran Allah shi ne ka yi rabbi gafirle ɗin na rabbi gafirle to ya ce wajibi ne iya shi ne mai namba ta shida daga cikin wajiban sallah an fahimta wa qad sabaqa anna qawlu rabbi gafirli yakunu bayna sajdatayn mala ya ce tuni magana ta gabata a baya faɗin wannan tasbihin na rabbi gafirli ubangiji na kai min gafara to ana yin sa baina sajadataini tsakanin sujudan farko da sujuda na biyu an fahimta hadhihi alwajibat mala ya ce daga na ɗaya zuwa na shidan nan su ne wajibai a cikin sallah iza taraka hal insanu muta'ammidan batalat salatu idan mutum ya bar ɗaya daga cikinsu da gangan to sallar shi ta ɓaci kuna ganewa da gangan kaƙiyin ɗaya daga cikin waɗannan guda shidan da malaye lissafu to malaye ya ce sallar mutum ta rushe babu ita wa in taraka ha sahawan amma idan ka bar ɗaya daga cikinsu da rafkanuwa da mantuwa fasalatuhu sahiha sallar ta inganta amma wayi jibiruha sujudu sahwi dole sai ka cike wancan gurbin da sujudar ramkanwa kuna ganewar kyau gabar tana da tana shan wahala ne a sallolin gaskiya musamman wannan gabar ta ƙarshe faɗin rabbi gifirli tsakanin sujada da sujada za ka tara masallata ɗari da wahala a samu biyar zuwa goma su da wahala domin gaggawa irin tamu da kuma wa'ansu ba san ma me ake faɗa a gumba ko da sun zauna don dole liman ya tsaye da su to shiru suke a gumba sa faɗa ta wannan kuskure ne gaskiya malam ya sa abin cikin layin wajibai in ba ka yi ba sallaka ba sallaka ba da shiga ba har ya ba su ma'anar in ka bar ɗaya da ganganci to sallan ma ta rushe gaba ɗaya yanci sai an sake wata in kuma da mantuwa ko kuskure baka yi ba sallar tana nan amma sai ka yi sujjada ta sahawi shine rabkanuwa qabli ko ba'adi a maimakon abin da ka tsallake baka yi ba samantu an bayyanta wa idza arafa al-insanu arkanu salati wa wajibatuha har in mutum masallaci ya san arkanu sala ya san wajibatu sala ya san rukunan sallah ya san wajiban sallah fa kullu ma adaha fa huwa sunan to duk abin da baya cikin shurudu sala arkanu sala shine shurudu sala duk abin da baya cikin wajibatu sala to sauran duka shine sunna sallah an bayyana idan ka dauke arkan arkan akwai istiqbalul qibla ko akwai kabbaran harama akwai sitratul aula sitratul aura sitratul aura an bayyana akwai dahara daharatul badni daharatu asyabi athubi kenan da kuma daharatu na makan na buqa wannan duk suna cikin arkanu sala an bayyana idan ka ɗauke wancan ka dawo na biyu takabirat illa takabiratul ihram suna cikin wajibat an bayyana ya zo maganar tahiya da zama domin tahiya din iya cikin wajibat ya zo maganar tasbihi na ruku'i ko sujjada iya cikin wajibat an bayyana sannan ya zo ya tike da maganar a rabu gifiri da ake faɗa bai na sajidate ne yi mai iya cikin wajibat to idan ka ɗauke wancan arkan ka ɗauke wannan wajibat ya ce ma a da ha fahuwa sunan abin da ba waɗannan batu su ne sunoni a sallah allah ya sa kun gane kwatancen nasa idan ka ɗauke arkan ka zo ka ɗauke wannan wajibat ɗin da makaranta yanzu to sauran abubuwa a sallah duk ne sunan ɗin kuma wannan shi ne ƙarshen fasali na tara a cikin wannan littafi alfasalul ashir fasali na goma ƙa'idatani azimatan wa'ansu ƙa'idoji guda biyu masu girma ƙa'idoji ne guda biyu amma kowace ɗaya tana da girma a matsayinmu na musulmai masu addini bisa tafarkin suna alƙa'idatul ula ƙa'ida na farko isabatu sunna afdalu min kasratil amal dace da sunna a cikin aiki to ya fi farala akan yawan aikin an gane da ka yi aiki mai yawa amma bai dace da sunna ba to aikin kaɗan-kaɗan da ya dace da sunna ya fi wancan farala kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka kenan an fahimta? duk aikin da za ka yi na addini in dai ya dace da tafarkin sunna duk ƙanƙantarsa duk lokaci mafi ƙaranci da aka ɗauka wajen yinsa to shi ne mai albarka akan ka ɗau aikin da bahi da asali a sunna kuma aikin a daɗe ana yi a ɗau lokaci mai tsawo ana yi to wannan aikin ijimalan ba shi da albarkar kaɗan a cikin aikin da suna tabbatar wannan shi ne ƙa'ida ta farko walihaza kala Allah ta'ala saboda haka Allah ta'ala yake fadi liyabluwakum ahsanu amala Allah yace tabarakallazi bi yadihi almulku huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yace domin ya jarrabe ku ya ga waye yafi kyautata aiki ahsanu Allah ya ce ba aksaru ba an bai mishi magana ahsan kuma shine aikin da ya dace da sunna aikin da akwai tauhidi yine ikilasi kuma sannan akwai mawafaqatu suna aikin wannan shine ahsan aiki daga cikin a'mal fil islam a cikin ayyuka cikin musulunci walam yaqul aksar Allah bai ce yawa ba a yace ahsan aikin da yafi kyau kuma yafi inganci misalu sunnatul fajr kamar rak'atan al-fajr misali ai ana yi ko akwai wani malami naji yana cewa dillalacinka karka yadda baka yi rak'atan al-fajr ba fa magana sallan asuba ke ba a rakatan lifijiri kuma ita a gidanka ake a daki ake yi an fahimta ka tashi ka yi alwala ka ɗan yi abin da ya sauka na tasbihai da neman gafaran Allah idan an kira sallah to ka yi rakatan lifijiri a ɗakinka sannan ka to masallaci a ba a masallaci ba in ka ga mutum ya rakatan lifijiri a masallaci a ɗan feda ne a yi Allah ku ɗan feda ne amma abin da aka faso a gida ake yi yasa na na Aisha ta ce manzon Allah wani lokacin ma ina zaton daga Fatiha baya karawa kaga ba biyu masallaci take yi ba a gida ake rakatan alfijiri idan an zo masallaci wanda hitul masjid ake yi ka zo liman bai zo ba sai ka raka biyu ta gaiso masallaci ka zauna kuma kana jiran har liman ya zo a tada sallah an fahimci wannan to ita wannan sallah raka'a biyun da ake kafin ayi sallan asuba manzan Allah ya ce afdalu minad duniya wa mafiya tafi duniya da abin da ke cikinta ba dai duniya kake so ba duniya Allah ya ma ku manzan Allah ya ma kwatance da duniyar ka kaddara duk kadarorin duniya nan a ce naka ne to ba su kai daraja kai rakatan lifijir guda biyu ba ba ma kadarorin duniya ba a ce kadarorin gombe duka naka ne da manya-manyan duk wannan kadarorin da ake irin manya-manyan filaza da gidaje da gidajen mai da wace tsiya ce duk a ce arzikin mutum ɗaya ne shi kadai duk wanda gani agun kawai aiki yake masa yaransa ne a ce kuma naka ne kaf ɗin su halaka su lalace su zama to sun tashi daga aiki duka to asarar ba ta kai ka yi misin ɗaya ga talibijin guda biyu ba to kun ga a ce ana ci da rabon wasu gaskiya yanzu wani rabon sadakata na firitin azumi yi ma ya ta yayi sahur ne kuma sai ji an kira sallahi ne ya daure da ya zo yi amma yin wannan raka a guda biyu manzan Allah ce ta fi duniya da abin da ke cikinta kuma suna cikin tana cikin rawatib da ake so ka yi su guda goma sha biyu a yini wanda manzan Allah ce duk yini idan kai wannan goma sha biyu sai Allah ya gina ma bene aljanna raka a biyu kafin sallan asuba raka a hudu kafin sallan azhar raka'a biyu bayan sallan azhar raka'a biyu bayan magriba raka'a biyu bayan isha'i idan ka tattara raka'o'i guda 12 kenan to duk gini in dai kai wannan manzon Allah ce Allah sai ya gina ma bini a gidan aljanna in kullun zaka yi kullun sai Allah ya mai wannan inna Allah la yamul hatta tumul Allah baya gajiya har sai kun gajiya duk abinda Allah ya ce zai bayar to in kai zai baka baya gajiya an bayyana to ita wannan sunnatul fajr din yusannu fiha takfif abinda manzon Allah ya sunnanta wajen yin ta takaita karatu ana ganewa ba a san tsawaita karatu a ita ka takaita karatu falau qala insanu ana uridu an utila alqira'a idan wani zai ce kai ni a rak'atan lifijir ina so na tsawaita karatu fa aqra fiha وأقرأ في في هذه السنة سورة المعارج وسورة الإنسان مثالي أتي متن يتاي ركعتان الفجري يكرنت سورة المعارج من آية 44 يكرنت سورة الإنسان من آية 31 وأطيع وأطيل الركوع والسجود يتسويت ركوعي يتسويت سجدة أحب أن أدعو الله هرما يتيني إنا سنة ركي الله يتيني سجدة وأنا ساجد إنا من سجدة wa'ata anna kathir yayi jinkiri sosai ma'ana ya dade cikin sallar wa qala akhar daya sai yace ana usalli sunnatul fajr rak'atayn khafifatayn amma ni in dai rak'atan al-fajr ce to zan yi ta a takaice ba tare da na tsawaita ba aqra bil ula ma al-fatiha qul ya kafirun ni bayan na karanta fatiha to zan karanta qul a rak'an farko wafi saniya ƙulhu Allahu ahad bayan kuma na karanta fati a raka'a ta biyu zan karanta ƙulhu Allahu ahad fasani afdalu to wanda ya karanta ƙuliya da ƙulhuwan ya fi farla akan wanda ya karanta suratul ma'ariji da suratul insan saboda me ya ka faru wannan fa aya shida ne aya hudu wancan kuma aya arba'in da hudu aya talatin da ɗaya amma mai ayoyi shida da ayoyi hudu ya fi wancan lada saboda haka manzan Allah yi shi ne kuwa amsar manzan Allah bai tsawaita arkatan alfijiri ba taƙaitawa yi idan kai kace za ka tsawaita to a wani gun ka samu shi wanda ya zo da addinin bai tsawaita ba haka yi sunanta kuma haka yake yi sallallahu alaihi wasallam sai ma dai ce fasani afdalu li'annahu asaba sunna na biyun wanda ya takaita ga kulhuwa da kuliya shine yafi samin farla domin yini dacewa sunna wati ba sunnatu afdal kuma bin sunna aiki shine abin da yafi farla duk farla da kake so ka samu addini to zama to sunna kake bi amma idan abidi'a ne to wannan ba farla ma sai wahala kawai walizalika ana ara ba'adun nasi yudiluna fi sunnatul fajr shi malam usaimin yace ni na gani da ido na wa an so daga cikin mutane suna tsawaitawa arkatan fijr bi hasanu bina annanta an nunabbihahu ila ma huwa al-ahsan kuma yana da kyau a gare mu mun fadakar da su nunabbihu mun fadakar da su ila mahuwal ahsan kan cewa mu nuna musu abin da yafi barla din suna yi raka'atan lafijirin amma tsawaita wa suke yace yana da kyau mu nusar da su abin da yake shine mafi kyau fa iza sallama ta'ati ilaihi bi litfin wa taqul in har kaga mutum iya tsawaita raka'atan lafijiri to zai koya ma yanda zaka same shi method yake koya ma yace ka same shi kamar sallama kaga ce dan bid'a ne wannan ba ruwana da shi a'a akar makallawa ba haka ake yi ba tunda ita da'awa har in ka ga mutum addini a gabansa da kamar kyakkyawan zato mutum iya zuwa sallah iya zuwa gun karatu baya aikata haram abin da ya bayyana na kaba'irat to duk inda yake kamar kyakkyawan zato ba mamaki a tahowa ne ya samu kuskure a hanyar ko rahim fahimta ko iliminsa bai kai gun ba karka mai hukunci kai da abin da ka fahimta karka mai hukunci kai da iya iliminka a ka bashi uzuri mun karanta ba sau ɗaya ba sau biyu ba akwai wani mutum lokacin manzon Allah yana nan da rayuwarsa iya cikin masallacinsa a zaune wani balaraban ƙauye ya zo ya tsaya cikin masallacin yake fitsari fitsari bege za a mai tsawa ma manzon Allah ce ku kyale shi ku kyale shi gama fitsarinsa ya gama fitsarinsa maza da shi a kawo ruwa a zuba abu sannan ya kirawo shi ya masa magana maganar fahimta kuma ya gane inda tsawa aka masa ba zai fahimce ka shi a lokacin bai san fitsari a masallaci laifi bai sani ba bai sani ba wanda kake cewa mushriki yau ko kake ce masa dan bid'a wani sako ka jefa masa ka taba zuwa ka masa wa ya san ma me bid'ar ma tukuna amma ta'arifin bid'ar ya gane me bid'a an fahimtar da shi shirka ya gane me shirka kai kuma za ka lankaya mai suna wani ɗan bidiya ne wani ɗan shirka ne Allah da kansa ba iya cewa mako na mu'azzibi na hata na ba su rasula ba wanda za mu azabtar sai mun tura masa manzo an fahimtar da shi kuma ya ƙi aikata aikin da ake so to sai Allah ya kama shi da dalili amma yanzu a galabiya yawancin mutanen da suke bidiya addini ban ce duka ba a galibiyarsu musamman mabiyan wallahi ka masu uzuri akwai jahilci a tare da su ba su zauna sun ji karatu irin karatun suna ba abin da yake zuwa kunnansu irin wancan karatun bidiyar ne kawai shi kadai suke ji ka gashi kafin ka cewa mutum dan bidiya yana da kyau ka jefa masa saƙo yana da kyau ku tattali masu da'awar suna ba wai a zo a dinga zuwa inda kake a gidanka a ɗakinka a unguwarka ana ma karatu ba akwai ƴan uwanka suna bayan gari wani mako tsarki bai iya yi ba har yanzu na magana da ake yi ba wani ko wankan janaba bai iya yi ba iya da yaya sama da goma sha iya nan kuma shi musulmi ne kuma iya nan tsakaninka da shi bai fi kilomita biyar shida ba an ƙi a samu tsari mai kyau da za a fita ana yin da'awa kuna nan fa a zaune kuna nan fa ga gidajenmu a gari ga iyalanmu ga gun neman abincinmu duk a gari wa'an suka tsallako tun daga zariya suka zo suke wajen kwana uku suna da'awa suka tafi balanga da suka tafi billiri da da shangwam suke da'awa amma mu muna nan a garin mun kasa yi sai cin kai sai fada ai wani ɗan bidi'a ne ba zan bi wani sallah ba wani dan sallama ɗaya ne wani dan sallama biyu ne wani to wannan ce a gaban ku ai an wuce wannan ai saboda ya ce kara talatin an wuce wannan maganar an wuce wannan karatu ku je ku koyar da mutane mutum ya san kalmar shahadar ma tukunna akwai wanda la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala bai san ma'anarta ba shi dai ya ji ana faɗa ko ya faɗa amma bai san me ma'anarta ba suna nan kuma da yawa akwai wanda magana tsarki wallahi bai iya ba shi dai ya san zai iya gusar da najasa katta masa wari a jiki amma ya ake tsarki islami kale wallahi bai sani ba kuma kuna nan a gari kun tara karatu he musu sai jayayya sai harbin juna da maganganu laspikar wannan ta faɗo ta wannan ta wannan ta faɗa ta can haka kuke yi mara ga inda ya fita ya kamata can aje a yi da'awa an ƙi a yi to wallahi ku sani akwai haƙƙinsu a kanmu wallahi akwai haƙƙinsu na ‘yan uwanmu da mu mun sani mun ƙi mu je mu taimaka mu sani to saboda haka ita da'awa ba aiki mutum ɗaya ba ce dole sai an samu karo-karo wane ya kawo iliminsa wane ya kawo ƙarfinsa wane ya ba da lokacinsa wane ya ba da fahimtarsa wane ya ba da dukiyarsa wane ya ba da hikimarsa sai an yi wannan joyin bencin sandawa duke yi amma mutum ɗaya baya dawa ba zai yi wa to amma yanzu ku gaba ɗaya kun janye jikinku kun bar malaman addini su kaɗai ne masu dawa kawai kowa ya janye ba ruwansa wanda yake ƙoƙari ne zai zo ya zauna ya yi amma ya ake da'awar me take bukata ya ake abin baya tsayawa ya ake kayan sautin ya ake midiyar ya ake yada wa duniyar kashi 90 daga masu zuwa sauraron karatu masu abin da ke to da haka muke so karatun ya ci gaba da haka dan abin nan da muke muke ganin kamar bai kai ko ina ba wallahi ni an sha kira na a waya ko amin text message daga mali ko daga ko daga niger ko daga chadi daga outside na wannan kasar kuma amfani ne na midiyar da wata sabu babin ya yadu banda cikin kasar nan jihohin ba za su kiro ba wajen kasar ma amma tambaya game da addini ka bada amsa ko a rubuto masa ko ka bada amsa ko a dinga addu'a an ji dadi an fahimci abu kaza to da ba a sa dukiya ba abin hakan zai yi da ba a sai kayan midiyar ba kayan daukan karatun wayar karatun sa data da ba a yi hakan ba zai yi da waɗannan ba su ba da lokacinsu ba zai yi ba zai yi ba suna da aikin yi wasu 'yan kasuwa ne wasu ma'aikata ne amma suka ce za su ba wa addini wannan lokacin nasu za su bayan sun haƙura da shi to kai mai ka ba addini mai ka ba wa addini idan an zo rububin shiga aljanna ba kowa ta kan zige yi ba kuma wannan duniyar da ka san mafarki haka take in ba ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar ka ba wallah za a ci kasuwa barka za ka farka ganka a lahira kawai ko ba dawowa ba gyara ba wayo ba ne ba dibara ba ce ka naɗe hannunka ce ka zauna kai ba ruwanka ni ɗan ba ruwana ne ai da awa ba ta ɗaukan wannan maganar ka shigo in ba ka da lokaci ba da kuɗi in biyun kake so sa lokacin ka sa dukiyarta haka ake yi wa jahidu fi sabi bi amwalikum wa anfusikum haka ake yi da haka duk ƙasashe suka ci gaba duk inda ga musulunci iya yaduwa tamkar wutar daji wallahi samun kwamiti aka yi mai ƙarfi da malaman da masu ɗaukar nauyin financially na da'awar da wanda za su ba da lokacinsu da bukatun da'awar da bukatun masu da'awar gaba da yayin sulbin linke sansanin take tafiya amma duka mun naɗe hannunmu kawai mun ba wa iyayenmu malamai su ne masu da'awa in ba a zo karatu ba ruwanka me hana malamin zuwa sai mita ya makara yawa yawala ya makara har an yi sallah bai zo ba a ba wai ina ba ina nufin abin da ya faru ba ne yawa ya yi mita mana dan abu ka dan kuskure minti biyar sai ya korafi ai wallahi ba su zo ba yau ai ga ya kaza kaza kaza to me ka sani game da zuwan nasa ba wai ina buga misali akai na bane duk inda ake dawa abin haka yake mun iya korafi mun iya tattauna a bayan masallaci amma ya ake ai wata uku ai wata biyar karatu bai tsaya ba kai ka san banza ba ta kai zo mu kasuwa ba zai yi wa saboda ka mu dage mu fahimci addini irin yadda magabatan suka fahimce shi idan ana maganar aljanna kowa ta kansa yake yadda malamin zai ba da lokacinsa yi research ya zo wane ba da kudinsa wane ba da wayarsa wane ba da lokacinsa to kai ma kasan abin da za ka yi kasan abin da za ka yi an fahimta da ke ko allah ta ba mu ikon fahimta to sai ma ce cewa babu shakka shi na biyun ya fi dacewa da sunna domin shi ne ya dace da abin da sunna ta aiwatar kuma fahimtar me sunnar albarkacin da'awa ne ba don kana zuwa gun da'awar kai ma da yanzu kasuwar kuma ɗan bidiya ne an fahimta sallar ma ba ta dame ka ba to amma albarkacin kana zuwa gun wa'azi kana sauraron da'awa sai ya zama to har hankalinka ya dawo kan karatu har hankalinka ya dawo ka dinga aiki da karatun da ake yi ma an fahimci wannan maliki cewa a iya ganin wa'ansu suna tsawaita harakatan alfijiri to idan ka je sai kiwa mutum salama ka je gare shi bi lutufin da tausasawa wata ƙulu harka ce da shi ya aki ya ɗan uwana yadda zai fahimce ka karka ji mai da arrogance ko da kai hijacking ɗinsa karka ji mai da wani karka aibata shi in ka ga mutum iya kuskure ana zuwa masa da abin nan da kyakkyawatar ba kaga duk mutumin da kace masa ɗan uwana ai zai suke shigi da kai kamai sallama ka ce ya aki ya dan uwana jazakallahu khaira har ma kamai addu'a ka ce Allah ya saka ma da alkhairi domin na kana ta kokarin addini amma anta insha Allah tirilu khaira har ka ce mai kai wannan abin da kake ina ma zaton wallahi alkhairi kake nufi abin da kake alkhairi ne a zuciyarka wa muhtasib kuma alkhairin kake so ka samu ladansa amma wala shakka annaka lam tutil as-sala illa muhabbatiha wallahi abin da zaka ke tsawaita wannan kata da alfijirin to a fahimta ta son sallah kake yi wanda baya son sallar ba zai ma tsawaita kata da alfijirin ba amma walakin sunna an tukafi amma akramaka Allahu abinda sunna ta aiwatar anan a takaita idan tsayuwar kake so da ayoyin masu yawa kai kiyamul laili wannan ba limitation sai inda ka gaji kawai amma wannan takaitawa ake so wa khairul huda huda rasulillah inda muna so mu bi koyarwa manzon Allah a rak'atan al-fajr takaitawa za yi dan Allah duk wanda ka jame da wannan zai fahimce ko ba zai fahimce ka ba tsakani ga Allah zai fahimce ka mana amma ka kama fada da huragiya dan bid'a ko ka iya cewa dan bid'a ne wani to amma me ake nufi da bid'ar ma tukunna kai mana ta'arifinta me definition na bid'a kai da kake bude baki ka ce wani dan bid'a me bid'a to me bid'a addini wanda wanda zaka yi mana tambayar wala ba zai baka amsa amma shine me bude baki ya ce ai su wani yan bid'a ne su wani yan kaza ne alhali bai je ya mai da'awa ta sakan biyar ba ya fahimtar da shi kuskuren sa bai ba to saboda ka haka ake gyara kuskure ba da fada ba ba da hayaniya ba ba da habaici ba ba da gasa ba ka zo ka samu mutum ka sassaukar da ka gare shi ka jayi jikinka a matsayinka na musulmi shi musulmi wancan fa da ya fi tsari a masallacin fa sahabbai za su mai tsawa manzan Allah ya ce ku gyare shi da ya kammala fitsari manzan Allah ya ce ku zuba ruwa a gurin suka zuba ruwa ya ce zo bawan Allah ya ce kasan nan ina ne ya ce yi masallaci ne ya rasu da ce ai masallaci ɗakin Allah ne ya ce ɗakin Allah baya buƙatar ƙazanta har ana so ka tsabtace ɗakin Allah fiye da kake kwana ba zai yi ba a ce akwai ƙazanta kuma agun da ake yi wa Allah bauta ba zai yi ba manzan Allah ya fahimtar da shi ya fahimtar da shi ya fahimci abin da ya tashi ya ce Allahumma rahamuna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka tahi jin kai da rahama da ni da Muhammad kawai zaka yi ba amma sauran duka kyale su kaga tsawar da suka masa ne ya jawo shi a zuciyarsa amma irin tarbar da manzon Allah ya masa sai ya ji daɗi ya zo na zai ƙara fasa ya masallaci ba zai ƙara yi ba domin an bi ta hanyar da zai fahimta fahimtar gaskiya to idan ka ga mutum iya kuskure haka ake gyara masa ba da faɗa ba ba da korarsa ba ba da mai hayaniya ba sai ya bijire ya ƙi fahimtar ka an fahimta ko manzon Allah ya ce mutum ɗaya gane kuskure ta hanyar kai gyara ya fi a cika ma duniya da dukkan wata kara mafi tsada wani ya gane kuskure addini ya gyara dalilinka ya fi a baka dukkan wata kadara mai tsada a duniya maliki cewa la tunkir la tunkir alaihim inkara kada ku dinga musu inkari domin suna wani abu na kuskure game da addini li'annahum ma fa'alu munkar domin ba babba munkari suka aikata ba yanzu wani fa an kaji iya kyamar wani iya sukan wani dan yayi kuskure a cikin addini to to mai aikata harama ba zai mai wannan kikiyar ba kuna ji ai ku duba abin kunya da yake faruwa malaman ma media suna ta rigima suna fada suna ta fada da juna suna jefa juna miyagun maganganu suna tona wa juna asirinsu a kan me kuma ku ne malamai abin da aka yi shekara goma kun zo kuna fada wa duniya kai da kake fadar wannan allah bai riba ma asiri a wasu abubuwan ba in allah ya tashi banka da asirin kai waye a cikin mutane ba wanda ba ya aikata kuskure to yanzu wannan menene shi wace gaba zaka bashi a da'awa ni mun samu sabani da kai sama da shekara goma yanzu mun zo mun daidaita duk muna da awa suna ko muna zo ina fadar abin da muka yi a baya kai maka kana fadar abin da muka yi a baya to me me me me me zai kawo cikin da'awa zai ƙara zubar da kimar ku ne kawai zai ƙara zubar da kimar ku ne to wannan misalan duk suna nan ba za su kirbu ba duk suna nan saboda ya kamata mu gane ita wannan da'awar in muka sauka daga layi irin na manzon Allah da sahabbai wallahi ba inda za ta ji da in dai muka sauka daga wannan layi shikenan mun kama shirmi muwa manzon Allah iya zaune fa za a zo a cakume shi a wuya arne wanda ba musulmi ba amma manzon Allah zai ce ku bashi abin da yake bukata da ya sake shi aka bashi abin da yake bukata ya ce to zo sha'ad da kamun a wuya ni ma zo na rama ya haƙƙi na ne sai ce to ai kai manzala mun karanta a littafin baka rama mugunta da mugunta amma mugunta baka ramawa yace kwarai haka ne je ka kai zaka yin wannan zaka iya kadu a a hada sofo ne ke ture wani ba ni an ban labarin akwai wani wani wasu a sau su gama kokowa ba a sabu wai ya shigo sau ya ce ya gyara ya iya gyara gama kokowa leman yayi kabara iya sallah sana kokowa masallaci dan tsafar abin kunya malam abin kunya kun shigo masallaci za ku yi sallah me kuma a jikin a fada a cikin masallaci me abin fada a cikin masallaci an banda halin mutanen yau halin abin kunyar mu yayi yawa wallahi malam ba dadin ji ba dadin gani al'ummar da ake ta da'awa ake ta karatu amma ga sanan ka annan muhammurun mustanfira kamar wallahi dabbobi ne wanda ajeji wani naman dawa ya sa su a gaba ya tarwatsa su kowa ta kansa yake yi ba ruwansa da kowa to wannan ƙarshe abu ne wanda yake mai fiye ɗin ba shi da kyau gaskiya mu tsaya mu gyara mu sanyin da za mu fuskanci gyara kusakuran junanmu da junanmu a har kullum muka tsaya muke neman aibi dole sai na ga aibin ka na faɗa dole sai ka binciko aibi na ka faɗa ba mu ɗau hanyar gyara ba ba mu ɗau hanyar gyara ba amma mu yadda muna kuskure ko mu yadda za mu gyara idan na ji kuskure na ba fada zan yi ba ba girman kai zan yi ba karɓa zan yi da gyara kai ma an ka ji kuskurenka ba fada za ka yi ba ba fishi za ka yi ba karɓa za ka yi ga gyara kuma ana sanar da kusakurai ne ba ta hanyar cin mutunci ba idan ka ganewa na kuskure ke to sai ka san irin hikima a cikin da'awa ka dinga jami'in abin ba tare da ware wani ko kama sunan wani ko kama sunan unguwansu ba ba da ka gyara kuskure ba ko kama kungiyar wani ko sunan wani ko malamin wani duk wanda kake mai irin wannan to ba gyara kake ba cin mutuncin su kake yi ba gyara kake nufi ba ba gyara kake yi ba ku duba fa annabi nuhu alaihi salam annabi ne shine farkon manzo a bayan a bayan duniya duka kafiran mutanen suka ce qala lil mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin kafiran mutanen suka samu annabi nuhu suka ganshi ido da ido suka ce mu muna ganin kai batacce ne bataccen ma mabayani wani martani annabi nuhu ya mayar musu ya ce kala ya kome laisa bi da lalatu ya ku mutane abinda kuke jifa na na bata ba ni ba batacce bane ba walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga cikin manzanin Allah ba batacce bane kaga sun harbe shi da mummunar magana amma ya mayar musu da amsa mai kyau an kai ne ba ai ku ne mahaukatan jahilan banza za ka ce mahaukaci kaza kaza kaza to yana ya fahimce ka annabi hudu alaihi salam shi ma suka ce masa inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka min alkadibin cewa kai muna ganin akwai wauta ta tare da kai annabin Allah suke faɗa wannan ba safaha shine hankalinka bai nuna ba muna zata ma kai ƙarya kake ma yace qala ya qawmi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin ya ku mutane ni ba mahaukaci bane haka ne lafiya kalau nake manzo ne daga cikin manzanin Allah haka ake yi an gane ko an ce iza na daka safihu fala tajibu idan wawa iya magana karka amsa masa an gane ko wa khairu ijabatihi sukutu babban amsar da zaka bi wa jahili kai shiru shiru shine amsar sa kawai amma idan ka biya shi ka zama shi an fahimta shiru za ka yi an fahimta idan ka yi shiru to sai ya mutu kamadan domin ɓacin rai ka ƙi kula sai je ya mutu iya mai ɓacin rai amma idan ka mai da martani da kun zama daidai kai da shi saboda ka ba kowane abu ne ya kamata a ce malam ya zo iya mai da martani har akan mimbani har a kujerar ta'alim ko kujerar darasi ka zo kana mai da martani ka sani kai fi wakilin manzon Allah ne ba duk malamin da Allah ya bashi ikon hawa mimbari ko ya sa al'umma a gabe ke karanta musu aya da hadisi wallahi wakilin manzon Allah ne ko manzon Allah bai taba mai da martani da an taba shi ba bai taba yi ba in kaga manzon Allah ya kausa su harshe to Allah aka taba kuma wanda ya taba Allah ma a matsayin ya sani amma wanda bai sani ba manzon Allah baya kausa harshe akan shi amma a galabiya mu kausa harshe mu a junan mu muke yi ƙur'ani ya ba mu labarin sahabban manzan Allah yadda suke Allah ke cewa Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashudda'u alal kufari Allah ce ashudda'u alal kufari sai ce mi ruhama ruhama ubainahu ruhama ubainahu in kaga tsananin sahabbai da kausa su harshen su akan kafirai suke yi amma a junan su rahama da jin'i suke yi a ina muka bar wannan koyarwa a ina muka bar wannan sarka wannan kalubale ne mai girman gaske akan mu gaske mu dawo mu gyara idan har muna so da awata tafi mu samu lada a gun Allah gobe alkiyama mu dawo mu gyara zaru mu kawai maliki cewa ba misalun akar misali na biyu salatul ihda ashar rak'ah fi tarawih sallar da ake ta tarawih a ramadan rak'o'i guda 11 an gane ko afdalu min 23 to wannan guda goma sha ɗaya da za ka taƙaito a kansu sun fi falla a kan ka yi rakoyi 23 an gane ku? ka yi raka a goma sha ɗayan nan a dare na ramadan ko daren da ba ramadan ba ka inganta su ka kyautata su ka tsawaita tsayuwa a cikinsu to ya fi a ce ka yi raka 23 an fahimci nan li'annaha au faƙali sunna domin goma sha ɗaya ita ce tafi dacewa da sunna na na aisha ta ce manzala bai taba ƙari ba a ramadan ko a wajen ramadan fiye da raka a goma sha ɗaya an fahimta haka yake sallallahu alaihi wasallama fa makana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ba taba samu manzala yayi ƙari a cikin ramadan ko ma wajen ramadan ala ihda ashar raka a ce ƙara fiye da raka a goma sha ɗaya ba yayi hadisin ya cikin littafin bukari kitabu tatawwa babu qiyamun nabi sallallahu alaihi an fahimta da kai raka 23 na kwara kai 11 tafi domin shi shugaban da yazo da adini guda 11 bi kara akan wannan wa rubbama salla salatu ashar raka'a wa ansu suna raka'a 13 maimakon 11 aw rubbama wa an sun ce hi manzon Allah din wani lokacin iya sha uku amma an je an dawo sai aka gane biyun da yake yi biyu ne na rakata da alfijir in yayi goma sha ɗayan sai ya zauna iya ta tasbihi iya ta istighfari wa bil ashari hum yastaghfirun iya zaun iya ta neman gafara ana kiran sallah sai ta yi raka'a biyu na rakata da alfijir ta masallaci to su iyalan sai suke kirga da wannan biyun domin a daki yake an fahimta amma iyaka sallar dare ba ta wuce raka'a goma sha ɗaya a gane da kyau misalun akar misali na gaba lauƙala insanun da a ce wani mutum zai ce ana uridu an asuma kula daha ni na yi niyya zan yi azumi ba ɗagiyawa kullum azumi zan yi kullum ba ranar da ba azumi zan yi ba a ce wani ya ce haka zai yi wa akar kala wani kuma ya ce asumu yauman wa afuti wa ufutiru yauman ni kuma zan yi azumi yau na ci abinci gobe na yi azumi yau na ajiye gobe to sai malai ce fassani afdalu ne yi azumi yau ya ajiye gobe ya fi lada akan wanda zai azumi yau da gobe da jibo ba daga gaba an fahimta domin azumi ka ɗore kana azumi ba tsayawa manzan Allah bai ba kai an ce manzan Allah bai taɓa cika azumi ma wata guda cir iya azumi ba ramadan ba bai taɓa yi ba a ce ga wani wata ya ware ya azumce tun daga farko har ƙarshe bai taɓa yi ba sai ramadan an ce kuma watan da ya fi azumi azumin nafila cikin sahi ne watan sha'aban wanda yake kusa da ramadan shi ma zai azumci farkonsa har zuwa tsakiyar shi sai ce to ba tsaya anan domin iya so ya shiga ramadan da karfin sa kai gaba shi ma shi abin da idan ya tura ya fice 15 ta wajen 20 maza da iya ajiye zanin nafila amma da sai ga wani iya azumin wata uku an yi rajab an yi sha'aban an yi ramadan to in a jahilci yayi muna masa kyakkyawan zato Allah ku amma a suna ba wannan azumi ba shi eh azumin tsoma biyu to mali ce fasani afdalu na biyun shine yafi sami lada domin yayi irin abin da manzon Allah ya koyar yace afdalu siyam siyam Dawud alaihi salam ko azumi fi falla shine azumin annabi Dawud mali ce fasani afdal ma'a annahu aqalla amalan nabiyun yafi domin kuma kuma ko shine wanda aikinsa bai kai na farkon ba li'annahu asaba sunna domin nabiyun ya fi dacewa da sunna misalun akhar wani misalin daban insanun salla kalfal makam ba'da tawaf wani ne je yi salla a makamin ibrahim wattakidu min makamin ibrahim musalla bayan yayi dawafi sai je makamin ibrahim ya tsaya yi nafilar sa'ago an fahimta wa tawwala qira'a ya tsawaita karatu wa ɗawalar ruku ya tsawaita ruku'i wa ɗawalar sujud ya tsawaita sujada a ina kenan a makamin ibrahim nan dab da ka'aba wannan gun kuma nan ne wanda lokacin da annabi ibrahim a.s. da ɗansa annabi ismail suka ginin ka'aba nan ya zo ya tsaye yake cewa rabbana taqabbal minna wa idh yarfu ibrahimul qawaid min al-bayti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wannan gun anan ya tsaya yake addu'a yasa ke ce masa maqamu ibrahim a gunda annabi ibrahim ya tsaya yake addu'an Allah ya karba ayyukan su yini aka sunnanta duk wanda ya ji gun yayi nafila raka biya mu an fahimta to ya zo ya tsawaita karatu a gun da ruku'i da sujada duk ya tsawaita wa akhar ɗayan kuma salla raka'ataini khalfal maqam sai raka'a biyu anan bayan maqamu ibrahim فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد يكرنت قل يا قل هو كمر وانتم بركعتين الفجر كنا وخفف يتقيت صلى ربي صويتا با تو فالثاني أفضل نبي هنا ببلالا لأنه أصاب السنة دومي هنا بداية السنة abin da yake so ya faɗa anan cewa manzon Allah bai tsawaita raka'a biyun da yake a makamin Ibrahim ba rako'i biyu ke takaitattu ba masu tsayi ba misalun akar misali na gaba in ji malam rajulun ja'a ila makka wa tafa wa sa'a mutum ne je maka ya yi ɗawafi ɗawafin ƙudumu kenan ko wa sa'a ya yi sa'ayi wa ƙasara ya yi aski ya rage gashin kanshi wahalla ya warware ihrami bayan yayi aski ya gama aikin haji kenan wan tazara alhajji ko kuma yayi umara wannan umara yi daga zuwan sa maka dama ita umara rana da yake da ba ta da wani tsayi kai dawafi kai sa'ayi kai aski shikenan kai umara ka warware ihramin ka an fahimta wan tazara alhajji kuma yake sauraron aikin haji fal afdalu ba'ada haza Allah ya dufa abin da ya fi farla bayan ya kammala umarsa kare ƙaro wani ɗawafin ya tsaya dai ya dinga na bilbilinsa iya karanta ƙurani amma kare wani ɗawafin har sai lokacin da ya kammala aikin hajji li'anna sahabatan lazina kanu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yadufu sahabban da suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka gabatar da aikin umara kafin aikin hajji ya zo ba su yi dawafi ba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsuhu lam yatuf shi ma manzan Allah da kansa bai yi dawafi bayan ya kammala umara kafin ya aikin haji illa dawafil qudum ya dawafi da ka gabace dakin Allah dawafin farko wa dawaful ifada sai dawaful ifada wanda ake yin sa ɗaya daga cikin rukunin aikin haji wa dawafil wada da kuma dawafi na bankwana kaga ma aiki zaka yi dawafin bankwana ka tafi gidanku ka tafi can kasar ku wannan bakar kasar ka baro musu kasar su Allah ku yi ne dawafil wada ai zaka yi zaka bar musu kasar su ka tafi can ka tafi gidan harma gaza da baba kere da gidan rahin saiti rahin tsari ka dawo an fahimci wannan to wannan shi ne to wannan wani irin aikin haji ne a yi umara sannan kuma a jira ɗan kwanaki ɗaya biyu uku sannan a yi aikin haji kwanson aikin haji iya da singa guda uku an gane ko akwai kirani akwai tamattu'i akwai ifradi to wannan da za ka yi umara ka ɗan sami intabal kafin yau mataruya ta zo ranar tara gazul hajji a fara tafiya mina da sauransu a ji a yi arfa a ran tara ga wata ta wannan wani ya sunansa a cikin yakin hajji ina alazar suke ne kuna ina tamattu'i ko yawa shi ne tamattu'i to me ake nufi da kalmar tamattu'i din me ake nufi da kalmar tamattu'i din tamattu'i shine dan hutun da zaka yi bayan kayi umara kafin ka yake haji dan intabal din da ka samu kwana 1 biyu uku nan zaman da zaka yi ba dawafi ba komai sai na filfili da azkar to hine tamattu'i din akwai kirani wanda zaka hade umara da haji kana gama umara zaka wuce aikin haji shine kirani akwai ifradi wanda ba zaka yi umara ba aikin haji kadai zaka yi an fahimta a cikin su wanne mazan Allah ya yi yau ba sai kun yi a hankali wanne mazan Allah ya yi a lokaci ya yi ko a daushin kenan matsaya ana abinda muka faɗa daidai Allah ban buladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga iyayenmu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce makomar mu da mu da su gaba daya muna ƙara addu'a ga yaran mu da mu Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madidici Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna addu'a ga marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka sa ka fara ne suke yi Allah ta'ala mu kuma ka ƙara mana lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka abin da ya fi ƙarfin mu ka fi ƙarfinsa abinda muka sa a gaba gare ka na alkhairi ka cimma mana shi abinda muke tsoro Allah ka amintar da mu shi Allah ka mana albarka a gidajenmu da iyalanmu da kasuwannin da rayuwarmu Allah ka sanya mana albarka a mana addu'a kasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya lafiya da zaman lafiya jihar mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali da karuwan arziki wannan guguwa ta siyasa da take tashi Allah ta'ala ka mana dace da abin da ya fi alkhairi ala kai mu hannun abin da ya fi alkhairi a gare mu da rayuwar mu da musulunci na'am akwai tambaya ne ta suka kama shi ta kaɗan
akwai wanda shi kuma makwabci shi wai ya je kasuwa ya saya mai ya sa a mota daga ƙarshe dai da rayu su ta samun kayan to
wannan shi ma ne bai da lafiya ne da bukatar ma da sa shi a zuwa da baki
to akwai bayan ana da suka rubutu takardu game da bukatunsu da suke su mutu su addu'a akwai mara lafiya bayan mun yi addu'a ta gaba daya dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti na kusa ko na nesa Allah ya ba su lafiya to shi ma muna ƙara addu'a gare shi Allah ya ba shi lafiya abin da yake na jinya Allah ta'ala ya saka fara ne mai neman addu'a na biyu shine mutumin da wani makocinsa ya je kasuwa ya siyo kayayyakin shi to motar a garin tahowa kuma sai barayi suka tare ta to muna addu'an Allah ta'ala ya bayyana wannan kaya Allah ya kwato masa su Allah ta'ala ya takaita masa wahala Allah ta'ala ya sa rabonsa ne idan rabonsa kuma ya fita daga cikin wannan kaya Allah ta'ala ka mai canji da abin da ya fi alkhairi Allah ka masa musanya da abin da ya fi alkhairi kuma Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana daga mai neman addu'a na farko shi ma addu'a yake game da wani dan uwansa an yake da nafin nashi ma'ana masu satar mutane sun garkuwa da shi sun nemi a kai kuɗi an kai to kuma sun cewa kuɗin yayi kaɗan to shi ne suke neman addu'o'in al'umma akan Allah ya kubuto da shi to muna addu'an Allah ta'ala ya kubuto da shi da shi da dukkan wanda yake hannun miyagun wannan mutane Allah ya kubuto da su Allah mu kuma ka tsare mu ka ba mu tsaro da kariya daga irin waɗannan mugaye da sauran mugaye ma gaba daya Allah ka tsare mana rayuwar mu ka tsare mana gidajen mu ka tsare mana mutuncin mu da addinin mu Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa ya fara wata sana'a ta ainihin sarrafa abubuwa da al'umma suke da bukata to shi ne ci a sahi cikin addu'a kan Allah ta ya sa'afa an fara a sa'a domin an fara ma Allah ya sa albarka ciki ya kawo alkhairi a cikinta da abinda zai zamto matsala a cikinta Allah ta ya tsare ya albarkaci wannan al'amari ya albarkaci duk wanda ya sa hannunsa a ciki da sauran masu bukatu irin wannan Allah ya taimake mu na'am to akwai shi ma wani bawan Allah yana da addu'a iya da bukatar wani ababun Allah iya fatan Allah ya bashi to Allah ya bashi kuma ya zama alkhairi gare shi da dukkan sauran masu bukatu du Allah ta'ala ya biya mana bukatun mun alkhairi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na'am